الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta ta juma'a dan ci gaba da karatun littafi wani suna al-fiqh al-munassar fi dawl al-kitab wa sunnah da idadu na zaton min al-ulama za mu tashi al-bab al-khamis babu na biyar fi salati taqawwi a cikin sallar nafila وفيه مسائل أشخاص أقوى مسألة ولي والمراد بالتطوع أبن أكينه دا التطوع كل طاعة ليست بواجبة دكا طاعة دبا واجبيبا أنا سمت تطوع المسألة الأولى مسألة نهرق فضلها فللس سلا دافلة والحكمة من مشروعيتها لكم حكمة لتساءل شرعا نافله فضلها التطوع بالصلاة من أفضل القربات و ينطاع game da abin da ba wajibi ba musamman ma na sallah min afdal qurbat yana daga mafificin ayyukan da ake neman kusanci da Allah بعد الجهاد في سبيل الله باين جهادي أتكين حير الله وطلب العلم دنيم العلم صلى النافلة كما أبن ديسا هكا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم saboda dawamar da manza Allah ya yi alattakarruji ila rabbihi akan neman kusanci zuwa ga Ubangijin shi bi na wafilis salawati da nafilolin salloli معناه لنا إذا صلى لنا نافلون ولحديث أبي هريرة سبب كما حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال للي الله تعالى ياتي من عادى لي وليا دون دكيكيا دمسوينا فقد آذنته بالحرب to haƙiƙa ina sanar da shi yaƙi wa ma taƙarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na ba zai nemi kusanci da ni da wani abu ba wanda a habbo ilayya da ya fi soyuwa gare ni da ya kai min maftarattuhu alaihi daga abin da na farlanta musu duk abin da mutum zai nemi kusanci ga Allah da shi to bai kai abin da aikata abin da Allah ya wajabta masa to ba ya zaru abdi bawa na ba zai gushe ba ya taƙarrabu ilayya bin nawafi yana ƙoƙarin neman kusanci gare ni da nafiloli hatta uhibbahu sai na so shi har zuwa ƙarshen hadisi da yake cewa idan na so shi zan zama jin shi da ganin shi na biyu alhikimatu min mashru'iyyatiha hikimar da ta sa aka shar'anta nafiloli wa qad shara'a Allah subhanahu at-tatawwu'a Allah ya shar'anta nafiloli rahmatan bi ibadihi dan rahama ga bayinsa wa ja'ala li kulli fardin tatawwu'an min jinsi ya sanya kowace farilla akwai nafila daga jinsin wannan farilla liyazdada al-mu'minu imanan don mumini ya ƙara imani wa rif'atan fit darajati ya ƙara ɗaukaka a cikin darajoji bi fi'il hadar ta ɗau'i da aikata wannan nafila wal tukmil al fara'id don kuma a cika farillai wa tujbira ma'ana a toshe gibin da aka samu a cikin farilla يوم القيامة ران قيامة بهذا التطوع دولنا نافل وإن الفراعدة سبودة فللي يأتي ريح النفس معنا أنا إيه سام تويا أتشي تكم فريلا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما يندزو أتكم حديث أبو هريرة الله قال مشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن الله إن أول ما يحاسب به العبد عبد المسلم يوم القيامة الصلاة lalle farko abin da za a yi ma bawa musulmi hisabi da shi ranar kiyama sallah fa in atammaha in ya cika ta alhamdulillah wa illa in bai cika ta ba kila sai a ce unzuru ku duba ku ga hallahu min tatawwu'in ko akwai wani nafila tare da shi fa in kana lahu tatawwu in akwai nafila tare da shi ukmilatul farida ko bi tatawwu'i ko sai a cika farilla da nafilarsa summa يفعل بسائر الأعمال الفرودة فريد مفرودة مثل ذلك سنة أيكتا مصورا أيكا نفر إلا لإذن وني ko yanayin in mutum na na filoli aka samu jibi a salloli shi na farilla ranar tashin kiyama sai a koko na filolin a cike gibi na farillansa ina ba ta an fahimta wannan shine hikimar shar'an sallar haka sadaka akwai tabarilla akwai tanafila kamar irin su zakka da sauransu ko in an sami gibi sai a diba yana da sadakoki da ya haka nuna wani ba wani wajibi ba sai a nemo a cika almasala ta saniya mas'ala ta biyu fi aqsamiha a cikin kashe-kashen sallolin nafil salatun tatawwi ala nau'aini sallolin sallan nafila nau'i biyu ce annau'ul awwal nau'i na farko salawat mu'akkata bi awqatin muayyana sallolin da aka sa ma lokuta ayyanannu wa tusamma bin nawafilil muqayyada ana ce musu nafilolin da aka kayyade su da lokaci wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id to irin waɗannan nafilolin daga cikinsu akwai nafilolin da suke bin farillai su ne ka sunanin rawatib kamar sunnoni waɗanda ake ce maratu ba waɗanda ake yi kafin sallar farilla kuma bayan sallar farilla wa min ha daga cikinsu ma laisa bi tabi'in akwai sallolin da su ba su bin farillai ka salatul wutri kamar sallar wutri waɗannan ba su daga cikin abin da mai ake ce musu rawatib wadduha da sallar duha والكسوف ده صلى الشافع والوتع كمرانا النقص الثاني نوع النبي صلوات غير مؤقتة صلوا لين su ba su da lokaci ba a sa musu lokaci ba ma'ana ba a ƙayyade su da lokaci ba bi auƙatin mu'ayyana da wasu lokuta ayyana wato samma ana ce musu bin nawafilil mutlaqa nafiloli waɗanda suke sake ba su da lokaci ko والنوع الأول نوع نفر كسونة نافلولين دا أكا قيد يسل لوكتي أنواع متعددة نوع إني ما سيوا بعدها آكد من بعد شاشا سسنه شاشا كرهي وآكد أنواعه ko mafi ƙarfin nau'o'in waɗannan sallolin na nafiloli waɗanda aka ƙayyade da lokaci alkusuf sallar shafewar rana ko kuma wata ثم الوتر سنة وتر ثم صلاة الاستسقاء سنة سلة الوضوء ثم صلاة التراويح سنة سلة التراويح وأما نوع الثاني أما نوع النبي سنة سلة لأن بقى قيد إلى لوك تيبا فيشرع في الليل كله أن شرع أن تاسع أتكين داري دبادا في النهار لكما درانا ما أدا أوقات النهي بل لوك كان أكهن سلة النافلة أتكين وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار صلى الدرجة في صلى هو المسألة الثالثة مسألة أخرى ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع صلوا للنافلة وأن دعت سنة تا أيس جميع تسن صلاة الجماعة عن سنة تسلى الجماعة للتراويح صلى التراويح kuka ai sallah ne na nafila ko amma ana iya yin shi jam wani tisqa'i da sallar ruwa wal kusur da kuma sallar sha'awar hasken rana ko wata duka ana yin shi jam an sunnanta ai ai ai shi jam al mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu fi adadin rawatib adadin sallolin da ake ce ma rawatib wal rawatib wal rawatibu jam'u ratiba rawatib jam'i ne na ratib wa hiya da'imatul mustamirra su ne sallolin da suke dawwame ko da yaushe wa hiya taqatu lil fara'id su ne sallolin da suke bin sallolin farilla wa fa'idatu hadhihi rawatib aka ce fa'idar waɗannan sallolin da aka ce ma rawatib waɗanda suke dawwame ko da yaushe annaha tujbarul khalal wan naqas ma'ana suna toshe wani gibi ko wani tawaya alladi ya fil fara'idi wanda ke faruwa a cikin sallolin farilla kama mada bayanu kamar yadda bayanin sai da ba ma'ana ana ɗebo su a cika farillai inda ba su cika ba ko wa adadin rawati ba asharar ka'a adadin su raka'a goma ne wayar maskura fi hadisi ibn umar su ne aka ambata a hadisin ibn umar yake ce hafistu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn qabla zuhur raka'a bi kahin azhur wa raka'atayn ba'da zuhur da raka'a bi bayan azhur nawa kenan hudu wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'a bi bayan maghrib nawa kenan shida wa raka'atayn ba'da al-isha da raka'a biyu bayan sallar isha'i nawa kenan takwas wa raka'atayn qabla al-ghada da kuma raka'a biyu kafin me kafin kafin kafin da
hmm kafin kafin sallar isha kafin fajr kenan ko su an samu nawa kana sa'atun la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha yace wannan lokaci ne da ban shiga wajen manzon Allah a ciki ya tafi da sa ko ba ni sallah fa haddathat li hafsa yace sai hafsa ta bani labari yar uwarsa ta kuma matar manzon Allah ce annahu kana idza qala al-fajr manzon Allah in al-fajr ya fito wa adana al-mu'adhdhin mai kiran sallah ya kiran sallah sallah rak'atayn sai raka'a rak'atayn fajr kenan ويتأكد للمسلم أن يحافظ على سنتي عشرة ركعة sannan kuma yana karfafa ga musulmi ya kiyaye raka'a goma sha biyu kawai da bisan da ala sallama domin faɗar manzo Allah ma min abdun muslimin ba wani bawa musulmi yusalli lillahi ta'ala da zai yi sallah dan Allah ta'ala bi kulli yawmin a kowane iri سنتي عشرة ركعة ركعة قوم شاب إلا من الله له بيتا سي الله يجينا مش إذا في شم في أكتي أو كوكما أو إلا بني له بيتا في الجنة سي أنجنا إلا بنى الله له بيتا في الجنة أكتي كوكو إلا بني له شكر راوي wanda ya rauni ko hadisi ya yi shakka buniya ne ko bana ko sai an gina mishi gida ko Allah ya gina mishi gida a cikin aljanna fahiyar ashirin mazkura sabiqan su ne rakoyi goma da aka ambata wanda suka gabata illa annahu yakunu qawla zuhri arba'a raka'at sai dai kafin azhur sai da mutuwar raka'a hudu bayan azhur raka'a biyu ko har zuwa ƙarshe shi kuma wancan da ya raka'a goma الظهر كاين الظهر بيو باي الظهر كم إن كما أكا كاين الظهر هدو باي الظهر أبن البيو باي مغربا بيو باي إشائي إيه كم كاين إشائي باي إشائي سنن كاين سلا شتبا ترك أبو إشائي ko وقد زاد الترمذي الترمذي يا قال حتى يأمر ببعد حاجته ko فقد زاد الترمذي الترمذي يا قال في رواية حديث أم حبيبة الرواية حديث أم حبيبة الماجي وان دي قباتا أربعا قبل الظهور ko yace raka'a hudu kafin az-zuhur haka ne raka'a hudu kafin az-zuhur wa raka'atayn ba'daha da raka'a biyu bayan az-zuhur وركعتين بعد المغرب ركعة بيو باين مغربا وركعتين بعد العشاء ركعة بيو باين عشاء وركعتين قبل صلاة الفجر ركع بك في صلاة الفجر ولما ثبت في صحيح دليل كما أبن دي تبت أتكن صحيح بخاري من حديث عائشة لقى حديث عائشة قالت تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي لا يدعو أربعا قبل الظهور بايا برن ين ركع هدك في الظهور دبان الظهور وآكد هذه الرواتب mafi ƙarhin waɗannan sallolin rawatin raka'atal fajr su ne rakoyi guda biyu wai kafin sallar alfijir wa huma sunnatul fajr alqabaliyya shine sunna ta alfijiri kafin sallah li qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzo Allah da yake cewa raka'atal fajr rakoyin nan guda biyu na alfijiri khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin duniya wani kawai aisha ta radiyallahu anha da kuma fadar aisha allah ya kara mata yarda an hatayin raka'atayn dangane da waɗannan rako'in guda biyu wani rako'in raka'atayn alfajr ta ce wa lam yakun yad'uhuma abadan annabi bai taba baya barin su abadan bai taba barin su ko المسألة الخامسة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك